alimin jumla ce sugura ta kowane hali amma wato ammuhu haluhu alimu wannan a iya cewa jumla ce sugura dangane da cewa jumla ce da ta zo a matsayin labarin mubtada duk wata jumla ko da za ta zo a matsayin labarin mubtada to jumla ce sugura a iya cewa kuma jumla ce kubra saboda jumla ce da mubtadanta labarin sai zo jumla duk wata jumla da yake mubtadanta labarin ya zo jumla to jumla ce kubra shi yasa wannan sai ya zama tana da fuska biyu kenan to to ka keta da wada abubuwa la awala in da mubtada na farko ila ramiri duk sauran sai ka rafa su ga lamiri kaga wannan zaidu abubu abuhu ammuhu khaluhu duk guda uku sai da aka rafa su ga lamiri amma shi zaidun ba a rafa shi ga wani lamiri ba ko kuma ka zo da rabidi fil ahiri a ƙarshen ya zama baka rafa su ga lamirin ba amma sai ka kawo rabidi a ƙarshe ka ce zaidun hindun al'amrani azzaiduna raribuhuma indahu dan inda ha bi izinihi inda ha bi izinihi ka ba haka zaidun zaidun hindun al'amrani azzaiduna raribuhuma inda ha bi izinihi sai ka kawo huma din a ƙarshe da inda hu inda ha ha din a ƙarshe da bi izinihi hi din zaidu zaidu hindu amur guda biyu zaidoji da yawa sun yi wa amur guda biyun nan duka a wajen hindu din nan da yaddar shi zaidu abu ya ne ce tun da ake ba taɓa jin laraba sun faɗe wannan maganar ba malaman nahu ne suka kawo malaman nahu ne kawai suka kawo amma ba taɓa jin laraba sun faɗe wannan maganar ba abu hayyana abu ya hayyana wani malamin nahu na wannan yan ko da aka yi amma zaman sa a nisa da ya fi yawa shine mai babul muhit na tafsiri ba mai babul muhit na tafsiri babul muhit na tafsiri in tuhubiri idan ka ba da labari billazi da allazi wa far'ihi da rassan allazi ka ba allati ko allazani ko allatani ko allazina ko allati yanda za ka yi sai ka fara kawo mubtada daga baya sai ka zo da labarin daga baya sai ka zo da labarin a habiyar anhu irin wannan shi labarin nan shi ne wanda aka ce ka ba da labari daga gare shi labarin shi ne wanda aka ce ka ba da labarin daban daga gare shi yanzu misali kamar balagato balagato minas zaidaini ilal amrina risalata to wannan jumlar ka iya mai da ita jumla da yake ta kunshi ba da labari wato ko dai daga tudin wannan balagatul sai ka ce allazi ballaga minaz zaidaini ilal amrina risalatan ana ana to allazi din shine mubtada ana din nan na karshe shine labarin kuma wannan ana din shine mukhbaru anhu shine wanda aka bada labarin daga gare shi idan kuma daga shi zaidaini din ne zaka bada labari sai ka ce allazani ballagatu minhuma ila ne zaka bada labari sai ka ce allazina ballagatu minan zaidaini ilaihim risalatan al'amuruna al'amuruna idan kuwa daga risalatan ne za ka ba da labari sai ka ce allafi ballagatu ha minan zaidaini ilal amrina risalatu risalatu to kowanne daga ciki ka iya kawo labarin daga gare shi wa gairu za ka in ba wannan din ba wasilu sai ka kawo shi a tsakiya halin kasancewar sila kamar yanzu wannan a misali allazi ballaga minaz zaidaini ilal amrina risalatan ana to ballaga din ballaga din har zuwa amrina risalatan duk wannan sila ce ana din ko shine labarin allazi ko mubtada allazi mubtada allazi ballaga min zaidaini ila al-amrina risalatan ana to tun daga ballaga din min zaida min zaidaini ila al-amrina risalatan din duk wannan sila ce to abinda yake ya ko a'idinta lamiri ne wanda yake ga'ibi al'isma da ya tsaya a matsayin suna al'irabinsa al'irabin da za a yi wa shi sunan da aka ba da labari daga gare shi to haka za a yi wa wannan lamirin kamar zana allazi ballaga kaga lamirin shi ne huwa to huwa ɗin kaga na rafa'a ne to akwai sharuɗa fa na kawo irin wannan tuwa ka sharɗanta a ka cika su wayannan sharuɗan sai sun cika sannan ake yin ihibari da allazi na farko dai zama abin da zai karbi jinkirtawa ne shi yasa ba a yin ihibari da allazi daga kamar istifhami saboda istifhami lahu sarul kalami kamar man ballaga hadal kitaba to ba a ce za a yi ibari da allazi daga gare shi ba saboda sharaɗin ya zama zai karɓi a jinkirta shi ya zama zai karɓi zuwan salamili banda inda yake hali ne ko tamizi tunda hali da tamizi dukkanin su dikira ne kaga ba za su karɓi lamiri ba tunda lamiri ai ma'arfa ne ba za su karɓi a mai da su wato lamiri ba shi yasa kamar daga ja'a zaidon rakiban ba za ka iya kawo hali yaƙi labari da allazi ba daga rakiban dinnan tunda rakiban dinnan dole nikira zai zo ko kuma li ishiruna baita to daga baita dinnan ba ka iya kawo labari da allazi ba tunda baita dinnan dole zo nikira to kuma ya zama abinda yake ajabi zai iya sauka daga gare shi abinda wani abu daban ba zai iya tsayawa matsayinsa ba to ba a ba da labari da allazi daga gare shi haka yau kuma ya zamo ya ba da fa'ida idan wal fa'ida an wato da fa'ida wanda yake ta bijira ya zamo ya ba da fa'ida inda yake bai ba da fa'ida ba to ba a ba da labari da allazi idan zama ba da labari da allazi ba zai kawo wata fa'ida ba to ba a yi haka nan kuma ya zamo zai karɓi rafa abinda zai karɓi rafa amma abinda yake lazimin rafa shi dole sai dai ya zo marfu'i kamar la'amuruka zairun musafirun to wannan ba dama ka ba da labari daga amru din nan tunda koyaushe sai dai zo marfu'i ko kuma ya zama dole sai dai zo mansubi kamar subhanallahi subhana sai dai zo maf'uli mutlaqi to shi yasa ba a ba da labari da allazi daga gare shi tunda ba zai karbi rafa'a ba dole sai dai zo mansubi haka nan abin da yake marfu'i in ya zama ya lazanci rafa'a ba inda za a iya fita daga zama wasa marfu'i to ba a ba da labari da allazi daga gare shi da kuma tabbatarwa banda a korewa ba a yi labari da allazi daga abin da ba a amfani da shi sai korarre kamar irin su da yaro mafiya da yaro to ba dama a ce za a ba da labari da allazi daga wannan da yaro tunda baya zuwa sai manfi sai a halin nafayi ko abin da ya kama da nafayi a ce ba daidai ba ne a ba da labarin da allazi shi ne ya fi kamata idan lamiri ya koma kan abin da aka faɗa a baya kama ana magana zaidu ana magana game da zaidu sai aka ce ra'aituhu ko ka ce ra'aituhu to yanzu wannan ɗin zuɗin nan dama ka aka ba da labari da allazi daga gare shi haka malamai da yawa suka tafi a kai shi ma su yudi ya zaɓi haka ana amma wasu 'yan kaɗan suka ce a a iya ba da labari da allazi daga gare shi ibn malik yana cikin wanda suka zaɓi cewa haka ɗin na yiwa a iya cewa kenan allazi ra'aitu huwa daga ra'aitu hudun wannan hudun ka ba da labari da allazi daga gare shi sai ya zamo magana ta ka ta koma allazi ra'aitu uwa mhm. sannan kuma ana ba da labari da al daga abin da yake yana da fi'ili to wato wanda yake ya zo a jumla ya abin da yake ya yi kama da fi'ili mhm. za a narko silar ita allazi daga wannan wanda yake matakar dai ba na fayi ba ne kamar misali daga ballagatu minan zaidaini ilal amrina risalata don gana so ka kawo labari da al daga tudin sai ka ce almuballigu minan zaidaini ilal amrina risalata ana almuballigu idan kuma a wato daga shi zaidaini din ne za ka kawo labari da al sai ka ce almuballigu ana minhuma ila al'amrina risalatan azzaidani almuballigu ana minhuma ila al'amrina risalatan azzaidani idan kuma daga al'amrina din ne za ka kawo labari da al sai ka ce almuballigu ana من الزيدين إليهم رسالة الأمرون idan ko daga risalatar din ne zaka kawo labari da al sai ka ce almuballighuha ana almuballighuha ana min az-zaidaini ila al-amrina risalatu almuballighuha ana min az-zaidaini ila al-amrina risalatu to lanira gairiya idan ta Allah rafa an ci lanirin wannan ta a ubina sai ya zama a ware shi wan fasal ya zama munfasili kama almuballigu ana ana din sai ka kawo ana din karɓanya lamiri da fi lamirin da yake ya zo daga zarafi kamar misali za ka ba da labari da alko allazi daga sunfiyo malhamisi sunfiyo malhamisi sai ka ce allazi sun fihi yawmul hamisi allazi sumtu fihi to baka ce allazi sumtu hu ba ayan ma'anar ta wannan magana shine baka ce allazi sumtu hu ba sai dai ka ce allazi sumtu fihi fi sai ka sa fa dole sai ka sa fi a ciki baka ce allazi sumtu hu alhamisu ba sai dai allazi sumtu fihi yawmul hamisi to aka wannan mafi yawa to amma sai can wajen karshe ko bai ba aka babu mubtadan ya kawo ba sai sai dai yake ganin ai yafi dacewa da babu mubtada tunda na magana ce ta mubtada da labari a kawo ta a nan din yafi dacewa shi yasa yana daga tartibin da shi ya bi wanda ibnu malik bai bi ba تجوز فاتيها بل لمبتدا ترى من الشرط على إن ورد مدى أموم وصلها مستقبلا wato wannan matsalar gaba ɗaya daɗi ce akan alfiyar ɗan malik gaba ɗaya ɗan alfiyar ɗan malik ba ta kawo ta ba to ta juzu fa tana halatta a cikin labari na mubtada ya halatta a sawa labarin mubtada a sa masa fa a sa masa fa ya zamo shi mubtadan ya kunshi ma'anar sharadi ya kunshi ma'anar sharadi kama al ina misali kama as-sariqu was-sariqatu was-sariqu was-sariqatu fadada u aydiyahuma to idan da din an ce labarin mubtada ne saboda wannan as-sariqu din ya kunshi wato ma'anar sharadi kamar an ce man saraka wa man saraka duk wanda ya sata namiji da duk wanda ta sata mace fa kada huwa aidiyahuma ko azani to azani to shi ma ya kunshi ma'anar sharadi wato wannan wajen asiba waihi da wasu malamai suka ce ba haka abin yake ba cewa wannan wato azani to azani ko asari ko asari to ba wai mubtada bane suka ce abin da yake akwai shine na ibul fa'ili ne na fi'ili shafaffe kamar an ce wani mimma tula alaikum hukumu sariki wa sarika ko mimma tula alaikum hukumu zani wa zaniya to kamar kuma fakada uwa to an fara maganan ne an fara maganan ne to in warada idan ya zamo ya zo ita dai fa a labarin mubtada tana da halaye kamar uku akwai inda yake dole sai an sata akwai labarin mubtadan da yake dole sai an safa kamar bayan amma amma kama amma zaidun fa alim to wannan dole a sa fa ba dama a ce amma zaidun alim tunda nan gaba zai zo wa fa'ali tilwi tilwi halzam li tilwi tilwi halzam wa fa'ali tilwi tilwi halzam amma kuma inda yake sa wanda yake jaizi kamar wayannan guraren da za a faɗa nan akwai kuma inda yake ba daidai bane gaba daya a sa sauran gurare in ba wayannan biyun ba to in walada idan ya zama ya zo mu da umumin alhali an ba shi umumi kamar wannan asariku asarikatu ta ga ya dau umumi duk barawo namiji da duk barawo ne ya mace ko azani to azani ya dau umumi mustaqab ya zama kuma silar naka ya zo wato in wale da wasu loha mustaqabala idan silar ta zo mustaqabali amma idan silar ta zama ta huce ce wanda yake ya huce to wannan ba za a saba kama alja'i amsi to ba za maka ce fa lahu dirhamun sai dai lahu dirhamun tunda abin da yake a riga ya fice ne amma ka iya cewa alja'i gada fa lahu dirham kamar duk wanda ya zo gobe to ko za a bashi dirhami alja'i gada fa lahu dirhamun amma baka ce alja'i amsi fa lahu dirhamun ba sai dai lahu dirhamun haka nan kuma abin da yake yayi gaban shardiyatan gaban dai wa ma yusalu wa ma yusalu abinda yake aka yi masa sila a bi zarafin da zarafi aka yi masa sila da zarafi to shi ma a iya sa masa fa labarin da yake ya zo mausuli ne ya zamo aka yi masa sila da zarafi kamar faɗin mawaƙi ما لدى الحازم اللبيب معارا فمصون وما له قد يريء ما لدى الحازم تو ما دنا موصولية تي مبتدا ne gashi sila ya zo zarafi shi ne lada lada haka nan ma kuma inda yake ya zo jari da bajirore kamar na qur'ani inda Allah subhanahu wataala ke cewa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah to ma dinnan mubtada ne mausuli ne silar shi ne wannan jari da majalurin bikum din an shi ne wa ma bi zarfin aw bi fi'ilin ko kuma da fi'ili qabila shar'iyatan wanda yake ya karbi zama wasa sharadi banda wanda bai karbi zama wasa sharadi ba to shi ma a iya sawa kamar wa ma asaba kun min musibatin fadi ba ka sabata yadaykum a qira'ar wani nafi'u da ablan amir kira'ar wani nafi'u da ablam na amir wa ma asaba kun min musibatin fa bima kasabat to ma din mausuliya ce akai mata sila da fi'ili shine asaba fi'ilin da zai iya karba ya zama sharadi tunda ya zama wa sharadi amma in fi'ilin da yake ba zai karbi zama wa sharadi bane to wannan ba za a yi wato ba ba za a safa ba ba daidai ne kace allazi la yati ni falahu dirham ba amma kace allazi yati ni lahu falahu dirham saboda lawati ne ai wato nafayi abin da yake nafayi ba karɓar ya zama sharadi shi yasa ba da maka ce allazi lawati ne falahu dirham sai dai allazi yati ne falahu dirham to shi yasa nan akwai gyara ko akwai talikin akwai gyara allazi ya san to wato idan ya zama zai karba a ce sharadi ne to au yusafu ko kuma aka sifanta shi da ɗaya daga cikin wannan ayan to shi ma zai karbi wato wannan sadarar akwai la ƙarin la'ana sadara ta shida daga ƙasa a farkon la ya ni rajulun la ya ni la akwai la a wajen wato abin da yake an masa sifa da zarafi كما رجل عنده هزم فهوى سعيد رجل عنده هزم فهو سعيد to rajulun din mubtada ne an masa sufa da zarafi shine indahu indahu azmun shi yasa a labarin aka safa aka ce fa huwa sa'id kam ko kuma rajulun min al-kirami fa huwa baru to min al-kirami jari da majrur ne yazo ko kuma rajulun yati ne fa lahu dirham rajulun ya ci ni falahu dirhamun amma ba daidai ne a ce rajulun la ya ci ni falahu dirhamun ba saboda la ya ci ni bai dace ya zamo a sharadi ba tunda na sayi ne shi ko abinda zai zo sharadi dole ya zama musbati ba manfi ba to ko ko aka rafa shi a zuwa abinda yake an bashi majazi abin da yake wato ya nuna umumin umumin na, na majazi to shi ma ya iya ya iya dauka kamar wa, wa kullu ma sa'altahu anhu fa huwa mujibu wa kullu ma sa'altahu ma sa'altahu anhu fa huwa mujibu to kaga an ra abin da yake ya dau majazi tunda waye za a ce duk abin da ka tambaye shi zai baka amsa ai akwai abin da za ka tambaye shi ba zai iya baka amsa ba kaga wanda dole ya dauki majazi to a iya sa fara ce fa ko mu je mu haka nan idan ya zamo an rafa shi zuwa mausulin idan an rafa shi a nan wato siyodi ya bi lugar da take nadira shi kansa a jimar zuwa ya ce nadira ce shi ne lau ta yi ta zama lau sharaɗi ce amma ba ta ta zama amma a nan shi ya kawo ta bisa tsarin ta yi ta zama kamar fata ba ke lauya sha ɗara biha zuma lauya sha ɗara bihi zu hayatin lauya sha ya kawo lau ta yi ta zama to amma haka nadiri ne ko shazzi haka nadiri ne ko shazzi haka nan wato in in aka rafa zuwa mausuli kamar rajulun lazi inda ku hazmu ko gulamun lazi inda ku hazmu fa hawa sayyidu gulamun lazi inda ku hazmu wato an rafa zuwa mausuli to koko aka rubuta aka kwanta shi da wannan abin da yake an kwanta shi da wannan ma'arifata halin kasancewa ko ma'arifa halin kasancewarsa ma'arifa asibanta shi da mausula halin kasancewarsa ma'arifa to shi ma ya halatta a safa kamar fa domin yesu ana wa ta'ala wal qawaid min an-nisa'i lati la yarjuna nikah to al qawaid din ma'arifa ce ga an asibanta shi da mausuli shine allati to shi yasa a labarin sai aka safa aka ce fa laysa alaihin junahu nan yara ana siyabahunna gaira mutabarrija ta lisina falaisa alaihin junahu nan yara ana siyabahunna ko aka ce fa falaisa alaihin na saboda fawaidu mutane ne wanda yake a zo kuma ma'arifa gashi kuma an sufanta shi da mausuli shine lati la juna nika Allah ti la yarjuna nika to ta halatta haka din ra'ayi kaza da yake ya fi ɗaukaka a ce a haka din ya halatta shi ne ya fi ɗaukaka
nan wa ahwatuha da ita da yan uwanta ta kuma ce kana wa ahwatiha ya zama kamar an ce babu kana wa ahwatiha eh akwai fuska biyu Mhm. Mhm. yarfa bi kanal mubtada yace ka rafa'anci mubtada da kana a halin kasancewarsa suna ga ita kana sai ya zamo li'irabinsa yana nan amma kuma sunansa ya sauya zaidun ka'imun zaidun marfu'i ne bisa cewa mubtada ne ka'imun labarinsa shi ma marfu'i ne to amma idan kana ta shiga sai ya koma kana zaidun ka'ima zaidun din yana nan marfu'i amma yanzu ya sunansa ba sunansa mubtada ba sunansa sunan kana Allahu sami'un basiru in kana ta shiga sai ya koma kana Allahu sami'an basira Allahu din ya koma sunan kana la sami'an din labarin ta na farko basiran labari na biyu ka nasarci labarin da ita kana shi labarin sai ya koma mansubi kuma yanzu ba sunansa labarin mubtada ba sunansa labarin kana sunansa labarin kana ba labarin mubtada ba shi yasa shi da lirabinsa da sunansa da sai ya sauya hakanan zalla ita ma tana irin wannan aikin tana rafa'anta suna ta nasabci labari kamar zalla wajuhu muswaddan zalla wajuhu muswaddan to wajahu shine sunan zalla muswaddan shine labarin gashi an nasabce shi
haka nan bata kamar bata zaidun sahira bata zaidun sahira zaidu ya kwana alhali ido biyu shine lam yanami to zaidu shine sunan bata sahiran shine labarin in kai haka kai daidai kai daidai haka nan arha kama arha zaidun kariya ko faɗin mawaƙi arhat hala'an wa arha ahalu hatamalu akhana alaiha allazi akhana ala libadi to arha zaidun qari'an zaidun shine sunan arha qari'an labar ko arhat hala'an to arhat sunan lamiri ne mustatiri hiya hala'an din shine labar to ko amsa kama amsa zaidun sa'iman amsa zaidun sa'iman to zaidun shine suna amsa sa'iman labarin haka nan sara kamar sara dino hazafa sara dino hazafan a yumbu wato yumbu ya koma kasko an yi kasko da shi to dino shine sunan hazafan shine labarin haka nan laisa kamar laisa zaidun jahilan laisa zaidun jahilan ko laisu sawa'a wawan shine sunan laisa sawa'an shine labarin haka nan asbaha kama asbaha albardo shadidan asbaha albardo shadidan haka nan fati'a da infaka da zala da bariha talizil arba amma wayannan filan guda hudu da zala da fati'a da bariha da infaka sharaɗin su aikin nan da aka ambata shine su rafanci suna su nasarci labari shine in sun bi nafayi ko abin da ya kama da nafayi misalin inda yake sun zo ba nafayin kamar fadin ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce wato wala zaluna wala zaluna mukhtalifina to ladin nan harafin nafayi ne ya zalu murari in zala ne gashi ya rafanci wannan wodin wodin a mahallin rafa yake wannan lamirin mukhtalifina shine labarin misalin inda yake kuma sun zo bayan abin da ya kama da nafayin kamar faɗin mawaƙi da yake sahi shamiyar wala ta zal zakiral mauti fa nisyanu hura lalun mubinu sahi shamiyar wala ta zal zakiral mauti fa nisyanu hura lalun mubinu to la wannan nahiya ce ba nafiya ba ta zal murari in zala ne gashi ya rufanci sunan lamiri mustatiri wujuba shine anta zakira shine labarin gashi ya nasauce shi ko har bari a zaidun musafira istifhami kenan to shi ma an zo bayan istifhami dan uwan nafayi ne to zai aiki zai aiki irin aikin kana to haka nan dama ita ma tana wannan aikin amma fa sharadi ya zamo ta zo bayan ma kamar ma dama la'asaban naka ma dama al'amiru adila to a sannan ma dama dinnan za ta aiki kamar aikin kana ta rafanci amiru ta nasabci adila ta nasabci adila ita wannan madin ana kiranta masdariya ce zarfiya harafi ce masdari wato kuma zarfi shi yasa da ita da abin da ta zo bayansa ana narko masdari tare da zamani kamar misali ma damal amiru adilan za a ce muddata dawamil amiri la asaban naka muddata dawamil amiri adila za a kawo muddata da dawami wato shine masdariya ce kuma zarfiya ba zaran masdariya ce ba akwai ma wadda take masdariya kawai ba ta daukan zarafi akwai kuma ma wadda take daukan masdari tare kuma da zarafi to ita ce wadda ita duk inda ta zo to in za a narko to sai an hada da muddata muddata to a dama ya kaddarawa ake kawai cewa haka tawilin wajen yake to wannan aikin nan da aka ambata na cewa a rafa'anci suna a nasabci labari lan yumna ba za a hana shi ba ga sauran sarrafawar wato yanda marin fi'ilan nan zai aiki to haka ma murari su zai aiki hakanan amrunsu zai aiki hakanan sunan fa'ilinsu hakanan mazdarinsu amma in taka idan ya zamo akwai in ya zamo fi'ilin mai sarrafa ne kamar kana akwai murari in ta to murari in shi ma dai zai rafa'anci suna da sabci labari kamar waya kuna rasulu alaikum shahida to ya kuna murari in kana ne gashi ya rafa'anci rasulu ya nasarci shahida yadda kana din marin zai haka nan amrin kamar ko kulkuno hijarata na hadida kulkuno hijarata na hadida to kuno ko fili amri ne daga kana gashi ya yi aiki kamar aikin marin ya nasarci ya rafa'anci wannan waudin wannan waudin shine sunan a mahallin rafa'a ke hijaratan ko shine labari ko fakulna lahum kunu kiradatan hasiyina haka nan masdar kamar faɗin mawaƙi da ya ce bi bazalin wa hilimin sada fi qaumi hilfata wa kaunuka iyahu alayka yasiru bi bazalin wa hilimin sada fi qaumi hilfata wa kaunuka iyahu alayka yasiru to kaunu masdari ne na kana gashi ya yi aiki kamar aikin kana ya rafa'anci kaɗin nan wannan kaɗin a mahallin rafa'a yake wato yana da mahallai biyu mahallin jarra yake saboda murafi ilai ne mahallin rafa'a ne kuma saboda sunan kana ne iyahu ko wannan lamirin shine labarin gashi an kawo lamirin nasu ba saboda daman mansubi ne bi bazlin wa hilmin sadafi qaumil fata duk wanda kaga ya zamo wata tsiya a cikin jama'arsa duk wanda kaga jama'arsa na girmama shi sun rike shi a matsayin wani babban mutum to ba wani abu bane ya za ya zamo haka alherin da yake musu ne da kuma haƙurinsa wanda duk ba zai alheri ba ba fa zai taɓa zamowa shugaba ba wanda ko ba zai haƙuri ba ba fa zai taɓa zamowa shugaba ba wakar nuka iyahu alaika yasiru kai ma ka zamo haka ɗin ku abu ne mai sauki kana iya ɗauka ka baya kana iya haƙurin in ko kai bayar ɗin kai haƙurin to sai ka zama wata tsiya a cikin jama'a sai an ɗauke ka a matsayin babba hakanan sunan fa'ilin kamar faɗin mawaƙi wa ma kullu man yubdil bashashata ka'inan a haka idza lam tulfihi laka munjida wa ma kullu man yubdil bashashata ka'inan a haka to ka'inan sunan fa'ili ne na kana yayi aiki kamar aikin kana wato ya ya rafanci lamiri mustatiri ka'inan zuwa a haka kuma shine labarin gashi nan mansubi an masa nasba da alifi dan mutum yana bayyana haba-haba da kai to kakka ɗauka ɗan uwanka ne sai fa in wani abu ya taso kaga ya tsaya tsayin daka ya taimaka ma to sannan ne yake dan uwanka amma kada mutum ya ce ka da buguzun kawai ta haba haba da kai alhali ka ce wai ai dan uwanka ne sai in kaga mige ma bukata ta tashi ya taimaka ma shine wa ma kullu man yudil bashashata ka'inan a haka izalam tulfihi laka munjida to ba yi matukar ta sarraf walaisa wa gairu laisa ko ka gida wa gairu laisa wani laisa sauran fi'ilan babin nan a sarfa fihi a sarrafa shi mamtana babu bane wanda yake ya hannu ita laifa ita marinta kawai aka ji ba murari'i ba amri ba masdari ba sunan fa'ili ba komai sai marin nan kawai amma sauran akan sarrafa su illa iyaka akwai wasu da aka ce matsalan ba a jin sarrafa su cikakke sai dai rabi da rabi a cikinsu akwai masu sarrafa cikakken sarrafa kamar ita kana amma akwai wanda yake sarrafa tasa cika rabi da rabi ce bata kai cikakkiya ba to na kashe uku ne akwai mai cikakkiyar sarrafa akwai masu sarrafa rabi da rabi akwai wanda gaba ɗaya ba sa sarrafa ita laisa ita ce kawai a ɗaya bangaren wato da ba ta sarrafa gaba ɗaya ita kuma kana tana cikin wanda suke bangare na farko wanda duk sarrafa masu na yi to ma'a ya isa kana da yan uwanta duk wata kalma wadda take dole sai ta zo a farko bayan da za a yi ta zo bayanta kamar istifhami da ka ce kana man inda ka ba ba za ta yi ba ba shi da ma'ana tunda man ta istirami ai wajibi ne ta zo a farko ko sharadi ba ka ce kana man ya qum a qumma a ba duk wata kalma da take lazimatu sadar ce bayan da za a yi ta zamta zo bayan kana ko ɗaya daga yan uwanta haka nan ma huzula wanda aka abinda yake an hana azzikira ambatansa yanzu kamar fa'ilin aqum bayan da za a yi ya zo bayan kana ko yan uwanta tunda wajibul istitari ne a wata sarrufa ko abin da yake an hana shi tasarrufi abin da yake baya tasarrufi ya zamo jamidi ne kamar misali irin su asa ka baka je kana asa an ya koma ba tunda asa jamida ce shi yasa bayan da za a yi ta zo bayan kana liliftida ko ko abin da yake dole sai dai ya zo wato a matsayin mubtada to abin da yake ya lazumci zuwa a matsayin mubtada to baya zuwa bayan kana ko yan uwanta bida labin anhu haka nan bayan da za a yi labarin kana ya zo jumla ɗalabiya ba da ma ka ce kana zaidun irrifu kana zaidun irrifu ko kana zaidun hal ra'aitahu kana zaidun hal ra'aitahu a ce hal ra'aitahu jumla nan dalbiya ita ce labari to haka ba zai yi ba haka nan guda biyar din da aka faɗa a ƙarshe guda biyar din da aka faɗa a ƙarshe da zala da bari'a da fatiha da infaka da kuma dama ma'a tare da sa da su shida din nan ba yanda za a yi abinda aka ba da labari daga da fi'ili mari daga gare shi ya zambo ya bi su ba dama ka ce lam ya zaidun kama ko ma fati a amurin safara ba dama ka ce ma fati a amurin safara a'a ba a kawo labarinsu ya zamo fi'ili mari haka nan ba ka ce sara zaidun kama ba ba ka ce sara zaidun kama ba sai dai sara zaidun ka'iba ko sara zaidun ya gumu sara zaidun ya safiru ka iya faɗa haka amma sara zaidun safara ba za ta yi ka faɗa ba ba labarin sara ba zuwa fi'ili mari haka nan labarin wa'annan filan guda biyar da zala da fatiha da infaka da bariha wa wasaɗo a habaraha malamai sun ce daidai ne labaran kana da 'yan uwanta ya zo a tsakiya dukkan fi'ilan babin nan ya halatta labarin su ya zo a tsakiya wato in an faɗe su a faɗi labarin sannan a kawo suna kaya cewa kana ka'iman zaidu ko laisa jahilan amru ko kama faɗin samar alo sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaisa sawa'an alimin waje hulu sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaisa sawa'an alimin to sawa'an shine labarin ya zo a tsakiya alimin shine sunan ya zo a ƙarshe ko da wani mawakin da yake cewa la'iban lil'aiki ma daman munagasatan lazzatuhu biddikaril mautu wal harami la'iba lil aishi ma damat munaggasatan lazzatu to munaggasatan din labarin ma damat ne ya zo kafin sunan shine lazzatu ma damat munaggasatan lazzatu to amma sauran fi'ilan akwai wanda a cikinsu ya halatta ma labarin ya fara zuwa ka iya kamar kana ka iya cewa ka'iman kana zaidu ka'iman kana zaidu amma gaba daya malamai sun ce ita dama ba inda za a yi labarin ta zo kafin ita ba ka ce adilan la'asaban naka adilan ma damal amiru ba ba da maka ce la'asaban naka adilan ma damal amiru sai dai ka cewa la'asaban naka ma dama adilan al'amiru ka kawo labarin a tsakiya amma ba zo a farko ba to saboda ita wannan ma masdariya abin da ya zo bayan ta baya aiki a cikin abin da ya gabace ta to haka nan abin da aka kore shi duk sauran filan da aka kore su da ma wato wanda ba amfani da su sai da na fayi ko abin da ya kama da na fayi to su ma labarin su bai halatta ya gabace su ba baka ce musafiran ma za amurun ba a'a sai dai ma za amurun musafiran ko ma za musafiran amur to haka nan laisa shine abin da ibnu malikin ya zaba shi ma jalaluddin suyudi a nan ya bi shi na yana daga guraren da suyudi ya dace da ibnu malik a can ibnu malik ya yake cewa wa man'u sarki habari laisas dufi ko wa man'u sarki habari laisas dufi wa zo tamamin ma bi raf'in yaktafi ko wa man'u sarki habari laisas dufi amma ibn al-walidi shi sai ya ce a'a ya halatta labarin lai sai gabace ta ko ya shi yake faɗa a tofato wasauƙuhu zawati ma lalai sarar wasauƙuhu labari ya gabaci zawati ma filan da ake amfani da su da na fayi rar ya cuta wato sai ya zamo ya hana aikin la laisa ba wai ya gabaci laisa ba yasa shi ibnul wardi ya zabi cewa ka iya cewa jahilan laisa zaidu amma ibnu malik ya ce a'a ba a faɗi haka ba shine wa man usarki habari laisa sufi to nan suyudi ma shi ma ya bi ibnu malik a cikin bai dace din ba wato shi ibn warade kamar ya zo tsakanin dan malik ne da siyudi ibn malik dan malik ya wafata hijira ta 672 672 bayan nan a wani kaulin da shekaru goma sha bakwai aka haifi dan warde da tamanin da tara a wani kaulin kuma da shekaru goma sha tara da casa'in da ɗaya kuma yawa fati ɗari bakwai da arba'in da tara shi ɗan wardi mai tofatul wardiya ɗari bakwai da arba'in da tara to sai da aka shekara ɗari daidai da mutuwarsa aka haifi siyudi ahem bayan wafatin ɗan wardi shekara ɗari daidai ɗari takwas da arba'in da tara aka haifi jalaluddin siyudi shi ya saka ɗan wardin kama yana tsakanin su ne yana tsakanin ɗan malik ne da siyudi to watamu telan babin nan sun kasu kashi biyu akwai wanda wato sukan zo kan mai ko filan nan na babin nan iri biyu wato ana amfani da su aiwatarwa biyu ana amfani da su tammai ana amfani da su naƙisai to shi wanda yake tami ma bi raf'in ya tafi shine wanda yake wadatuwa da marfu'i kamar na qur'ani wa in kana zu usratin to wannan kana din tamma ce dan ko ta wadatu da fa'ilinta shine zu shi yasa ita wannan kana fi'ili ne tammi za ta rafa an ci fa'ilinta kawai wanda ko bai wadatu da marfu'insa ba fi'ilin da bai wadatu da fa'ilinsa ba daga filan babun nan to shi ake kira nagisi fate kalizumtawa fate a cewa ba ta zuwa sai nakisa ita fate a ba da za a yi ta zo tamma dole sai na kisa hakanan zala ba ta zuwa sai na kisa hakanan laisa ba ta zuwa sai na kisa ka hana a ce a biyar wa wa'annan fi'ilan ikhbarin ma'amulin labari ma'amula ikhbarin ma'amulin labari ba daidai ne ka ce kana da'amaka zaidun akilan ba ba daidai ne ka ce kana da'a maka zaidun akilan da'a maka dinna maf'ulin akilan ne to ba da za a ce ya zo gashi ga kana dole sai dai ka sa sunan tsakanin su kana zaidun da'a maka akilan ko kuma ma ka faɗa musu asali kana zaidun akilan da'a maka to wannan shine yake daidai amma ka ce zaka gabatar ba daidai bane shi yasa ko da ya zo a baiti na larabawa ko a magana ta larabawa wanda suke yaddaddu aka ga kamar ma'amulin labarin ya zo bayan fi'ilin to dole za a kaddara akwai abu shafaffe sai a kaddara cewa akwai wani abu da aka shafe ina misali kamar baitin faras daku da yake zagin jariru yake cewa kanafizu haddaju na haula biyutihim bima kana iyahum adiyatu awwada kanafizu yace jariru da shi da mutanensa kamar bushiya ne kan san bushiya ba ta bacci da daddare yawo ne da ita hajjajo na sai yawo suke haula biyu tim daura da gidaddajin su wato da dare yayi sata suke tashi su yi satan ma kuma ta gida matsorata ne ba za su iya zuwa nesa su yi sata ba amma sa yi a gida bi ma kana iya mu'adi ya tu'awwada wanda wannan abu ne da ubansu ya gadan musu daman shi din ma haka yake ubansu adi ya shi ma haka yake shi yasa gada suka yi to anan iyahun ma'amulin awwada ne wanda yake ko kamar labari ne na kana gashi ya zo bayan kana din shi iyahun din shi yasa sai a kaddara lamiru sha'ani kamar an ce bi ma kana hu iyahum adiyatu awada da abinda lamarin da sha'anin ya zamo ubansu ya gada musu su ko kuma faɗin wani mawakin da yana zagin wa'yansu baki da da daddare ya kawo musu dabino suka cinye ya ɗauka za su ɗan ci ne kaɗan ya zo ya samu da saura da yawa da safiya ta ya zo sai ya gaba komai shine yake cewa fa asbahu wannan wa ali mu'arrasihim wa laysa kullan nawa tulqil masakinu fa asbahu wan nawa ali mu kullan nawa tulqil masakinu fa asbahu wan nawa ali mu'arrasihim suka wayi gari alhali kwallayen da biyu sun yi shim a inda suka zauna da daddare sun tara kwallayen da biyu shim inda suka zauna da daddare walaisa kullan na watul kilma sakinu mutanen banzan ma ba wai duk kwallayen suke zubarwa ba wasu haɗewa suke amma iyaka wanda suka bari ba su haɗe din ba su kansu sun taru shim sun taru ga sunan shim sun zamo kaya guda to nan walaisa kullan nawa kulla din ma'amuli ne na turki wanda a zahiri labarin laisa ne gashi ko ya zo bayan laisa din to shi ma sai a kaddara lamiru sha'ani wa laisa hu alhali lamarin da sha'anin ma kullan nawatul gil masakinu ba wai dukkan wallahan da binan ne suke zubarwa ba wasu haɗewa suke to waza da ciwon zarafi sai fa in ya zamo zarafi ne in zarafi ne wannan ya iya zuwa bayan fi'ilin ka iya cewa kana indaka zaidun jalisa ko kana fiddari zaidun muqima kana indaka zaidun jalisan ko kana fiddari zaidun muqima waza wannan tsari da aka faɗa ko za ka rike shi fi kulli amili minan na a cikin duk wani amili na nahau duk wani amili na nahau to ma'amulin ma'amulin sa baya zuwa tare da shi sai bayan ma'amul sai ma'amulin na farko ya shiga sannan ma'amulin na biyu zai shiga yan sai ma'amulin na farko ya shiga sannan na biyun zai zo amma ba za ta yi a ce ma'amuli na biyu ya zo tare da amilin ma'amuli na farko ba sai dai bayan ma'amulin na farko tukuna ko wani abu wanda yake yara ta da ma'amulin na farko sannan a kawo ma'amulin na biyu to wanda ya walau dalilin wa ala shi'rik sire duk abin da aka faɗa cewa ba zai yi ba a babin mubtada da labari to jaribi hazal babi yana gudana a wannan babin shi yasa ba wani dalili ba za ta yi a ce dikira ta zo a matsayin sunan kada ba yadda dikira ba sa zuwa a matsayin mubtada ba ka ce kada rajulun ka'iba kawai ba sai dai kada rajulun dawilu ka'iman masalan ka sifanta a wal ijabi ko abin da aka wajabta a can a babin mubtada wa adadin ko cewa labari ya iya zuwa muta'addidi to diya jari bi hazal babi yana gudana a babu babin kana din duk wannan yana gudana a babin kana sai dai abin da yake a nan ba can kama babin mubtada ba da aka ce ai ya halatta a shafe labari ya faɗa akan wannan din a can ya yi faɗa akan cewa ya halatta a shafe labarin ko mubtada yulamu ja'izun kama ta ƙulu zaidun ba da man inda kuma wafi jawabi kai fa zaidun kul da nif fa zaidun nustu guniya an ho is orif to waccan taka ce ni wannan ta saudiya ya ce min mubtada min habarin aw mubtadan ajiz to timko summa wa hasu ma ulim min mubtadan aw habarin ajiz to tim sannan ya kawo li mubtadan umira anhu bi kasam aw masdarin an fi ilihi hasun hakam to to amma a nan a babin kana ba daidai ne a shafe labari ba walau dalilu ko da akwai dalilin da zai bayyana labarin da aka shafe wa'alar shi'iri kisuri ka takaita shafewar bisa waka sai dai larurar waka kama faɗin mawaƙi da ya ce lahafi alaika lilahafatin min ha'ifin yabgi jiwaraka hina laisa mujiru lafi alaika lilahafatin min kha'ifin yarge jiwaraka hina laisa mujiru to nan laisa ya kawo sunanta shine mujiru ya shafe labarin kamar fit duniya ina bakin cikin mutuwarka saboda irin bakin cikin da zai samu wanda yake cikin tsoro wanda yake cikin tsoron da sanda kake rai sanda kake da rai zai gudo ya zo wajenka kai masa maganin abin da yake tsorata shi a sanda ba wani mai taimaka masa ya rasa mai taimakawa amma kai in ya zo wajenka za ka tsaya tsayin daka kaga kai masa maganin abin da yake ba shi tsoro to tuna wannan yana sa ina bakin ciki akan mutuwarka shi ne lahafi alaika lafatin min ha'ifin yargi jiwaraka hina lata mujero ko kuma faɗin wani da yake cewa ramani bi amrin kuntu minhu wa walidi bari'a wa min ajli dawa'i ramani ramani bi amrin kuntu minhu wa walidi bari'an wa min ajri dawa'i ramani tana nufin kuntu bari'an minhu wa walidi bari'an minhu sai shafe labarin daya to duk wannan sai dai a waka to ana ƙara kana a tsakiyar magana kana akan ƙara ta tsakiyar magana kamar faɗin imrul qaisi kamar faɗin imrul qaisi ara umma amrin dam uha qad tahaddara rukan ala amrin wa ma kana asbara to yana nufin wa ma asbara ha sai ya ƙara kana ko faɗin wato fadima mahaifiyar sayyidina aqilu radiyallahu ta'ala anhuma fadimatu bintu asali ta ne wa aqilu din rawa take cewa inna aqilan kasmihi aqilu wa biya bil mulaffaful mahmulu anta takunu majidun nabilu wato anta takunu majidun nabilu yudi rijal al hayy aw yunilu anta takunu majidun nabilu idza tahubbu sham'alun balilu yudi rijal al hayy aw yunilu to tace anta takunu majidu a asali anta majidun ne sai ta kara ta kunu din ta kara ta kunu to wannan an kara ta ne hashwa to akan shafe ita kana da sunanta a kyale labari kawai ta yiwu a shafe ta a kyale labari kawai za shafewar ishtahar tana shuhura kwarai ba'a da in bayan in kamar faɗin mawaƙi da ya ce ƙadƙila maƙila in sirkar wa in kaziban fama shi zaruka min ƙilin iza ƙila sarƙila maƙila in sirka to ana nufin in kanan maƙulu sirka sai aka shafe kanan da sunanta shine maƙulu ko faɗin larabawa da suke cewa almar'u majziyun bi amalihi in khairan fa khairan wa in sharran fa sharr ana nufin in kana amaluhu khairan fa jazaohu khair ko fadin su da suke cewa almar'u makatulun bima qatala bihi in saifan fa saifun wa in hanjaran fa hanjaru yana ana nufin in kana ma qatala bihi saifan fa jazaohu saifun ko kuma kamar na hariri a mukama ko fa in waslan alazzu bihi fa waslu wa in sarban fa sarmun kadalaki fa in waslan alazzu bihi fa wasalu to walau ka ƙetare ko walau aka nan bayan laushi ma ana shafewa akan shafe la kana da sunanta bayan lau so da yawa kamar faɗin mawaƙi da yake cewa la ya amani dahara zuba gayin walau malikan junuduhu uraka anhu sahal wal jabalu la ya la ya manu dahara zu bagayin walau malikan walau malikan yana nufin walau kana albagi malikan duk azzalimi duk azzalimi inda yake kada ya taba sa ran yau da gobe za ta kyale shi ya zauna lafiya ta yi zalincin yau to amma ya saurari me zai zo masa gobe ko da sarki ne a ce ya tara rundunoni da rundunonin nasa tudu da kwari ba za su iya daukar su ba to duk da haka dai duk wannan rundunar tasa matuka zai zalunci to fa sai ya ga sakamakon zaluncin da yake Eh, ba makawa sai ya ga sakamakon to walau kanal bagi malika ko kamar yadda shoshe ibrahim aka ga ya saka da wannan takalar ko a farkon diwani yake cewa eh, ne walau umma kulsumin walau kana maryama fa wallahi ma fil kalbi haz menene a baitin wancan ya farkon sa yake fa asartu hubbal mustafa duna gairihi walau umma kulsumi yana nufin walau kana gairu hudun umma kulsumi ko da wani nasa yata ce da ake kira umma kulsumi to ni bata kai manzon Allah ba a waje na eh to kaga ya shafe kana din da labarin ta bayan da sunanta ya shafe kana da sunanta bayan lau umma din umma kulsumin din labarin kana ne labarin kana ne walau umma kulsumin walau kana maryama to wannan yana da shuhura shafewar tana da shuhura shafewar tana da shuhura wa ba da in walau ta bayan an a musanyo ma daga kana abu ne wanda yake sananne kamar misalin mai alfiya da ya ce amma an tabarrar sakatare ana nufin in kun tabarra in kun tabarra sai aka shafe kanan da sunanta aka musanyo ma aka ce amma an tabarra sakatare ba faduwar majzumi murari'in wa nunu majzumi murari'in ba majzumin ba nunin murari'i wanda yake majzumi irafata sifati lil mansufi ko anin irafata sifati lil mansufi shi murari'in shine mazumi mazumin din sifar murari'in ne to amma sai aka rafa mazumin din ga murari nunin murari'in kano wanda yake mazumi huzif akan shafe akan shafe shi gaba ga sha qur'ani qalu lam naku minal musallin wa qad halakatuka min qablu wa lam taku asali lam takunni lam takunni wala maku bagiya asali walam a kunne aka shafe nuna ma sakinun matukar dai mai sukuni bihitta salbe sadu da shi ba nan yana daga inda ma ma wato ma wadda take mazdariya wadda take zarfiya a ce abin da ya zo bayanta suna ne to haka din kaɗan ne amma yakan zo din ne ko ta yi kuma ya zama damar shi nufinsa ittasal din ne da farko matukar da wato saki ne bai sadu da shi ba in saki ne ya sadu da shi wannan dole a ban nuna kamar lam yakunil lazina kafaru lam yakunil lazina kafaru to kamar nan ba za a shafe nunin ba saboda allazina allazina lamunan na allazina saki ne ne yake ya sadu da shi wa murmaru matakal aw murmaru ko lamiri bai sadu da shi ba lamiri ya sadu da shi ba za a shafe nunin ba kamar hadisi in yakunhu falan tusallada alaihi ko kuma fadin abul aswad du'ili da yake cewa fa illa ya kun ha aw takunhu fa innahu akuha gazatu ummuhu bi labaniha fa illa ya kun ha to dan ba za ma a shafe nuna a wannan halin ba ta fi ba da ba a shafe nuna ba ta in ya kuha fa illa ya kuha ba kana kasiran lamezan kana takan zo da ma'anar lamezan sau da yawa sau da yawa kana takan zo da ma'anar lamizal kama a qur'ani wa kana lahu sami'an basira kama an ce lamizal lahu sami'an basira asalin an ce kana tana nuna spantuwa ne a zamanin da ya huce to amma akwai inda take zuwa dan ta nuna har abada ma abin haka yake shine ta zama da ma'anar lamizal kama inda duk kana ta zo a sifa ta ubangiji to ma'anar ta kama an ce lamizal ne wa kana lahu sami'an basira kama a ce lam yazalil lahu sami'an basira to
Rahmanu Rahim ma kenan mai aiki irin aikin laisa saboda ta dace da ita a ma'ana an faɗa shi harafi baya yin aiki sai in ya zamo ya ɗanta da ɓangare ɗaya in ya zamo baya shiga sai da suna ko ga fi'ilu to sannan mai zai aiki sai ka ga harafin da yake gama gari wato wanda zai shiga da suna kuma ya shiga da fi'ili amma tare da haka ya yi aiki a wani wajen to sai in ya zamo ya yi kama da wani mai aikin ne wanda shawara ɗan fado yake faɗa wal harfu la lahu alamatun wa ma hussa bi fi'ilin amilun aw bisma siwahu la ya amalu illa in shabih siwahu duk wani harafi wanda bai ke ɗanta da ɓangare ɗaya ba to la ya amalu ba za ka samu yana aiki ba illa in shabi sai ko in yi kama da wani anini kamar ita ma ɗin nan kenan saboda ta yi kama da lausa haka nan waɗannan ɗan uwan na asalin kama ba ɓangare ɗaya take ɗauka ba gama gari tana zuwa bayan fi'ili ko am tana zuwa ya zamo da an faɗe ta fi'ili ake faɗa takan zo kuma ana faɗarta ya zamo suna aka faɗa ko akwai da ya tashi suna aka faɗa ko ma ha za bashara ma kunna in ma ha to wannan suna aka faɗa akwai da yake kuma ta zo an faɗi fi'ili ne kamar da ma ya azumu wa ma ya azumu ko ba ta farko ta dafa ya qur'ani ai suna aka faɗa bayan da kowace ce wacce ce ma na fiya ta farko a ƙur'ani to ana faɗa ta aiki na aka faɗa a wannan ma mausuriya ce ma na fiya wannan zina yi nuna ya unzila ilaika Allah zina yi nuna ya unzila ilaika wannan mausuriya ce ma na fiya wa ma hum bi mu'minin ma ita ce farkon ma na ce a qur'ani ko suna aka faɗa bayan ta lamiri eh amma kuma ga wanda yake sun zo su a da yawa kuma wanda an faɗi fi'ili kamar irin su ma ya azo wa ma ya azo wa ma ya diku wa ma ya diku abin hawa ranar fi'ili aka faɗa bayan ta amma abin yasa nan suke aiki don ta yi sama da ita lausa to ka gane ma tana aiki kamar aikin nesa ta rafa'anci suna ta nasarci labari a lugar larabawan hijab sai da yadda shi hariri ke faɗa a laha wa mallafi tamfi ka nesa nasi ba fi kauli sukanin hijazi kadi ba ta kaulihun ma amirin muwafiqa ta kaulihun nesa sa'idun sadiqa amma tana yin aiki irin aikin laisa amma fa ma din nan ba ta yin aikin nan da laisa take wato ita wannan ma din wajen ba ta daidai ko ta cika sharuɗa ba za ta yi aiki ba ko da ta cika sharuɗa ba za ta yi aiki ba sai sa wani kare ko ce ba zai bin ka'imu amma larabawan hijaz shawa da maƙotansu su ne masu cewa ma zaidun ka'ima ma zaidun ka'ima to amma su ma mutanen hijaz din da suke ba ita ma aiki sai ta cika sharuɗa guda hudu sannan ne suke ba ta aikin sharaɗi na farko in baƙiyar nafi idan nafayin ya yanzu amma in ya zamo an ɗauke na fahim da kawo illa to ba za ta aike ba kamar na qur'ani ma wa ma muhammadun illa rasulu ba za ta illa rasulan ba saboda illa dinnan da aka kawo ta ɗauke na fahim daga ce ma zaidun illa ka'imun ba ka ce ma zaidun illa ka'imun ba saboda sannan da ka kawo illa ka ɗauke na fahim magana ta koma isbati ba na fahim ba ce na biyu sharaɗi na biyu in ishirabin nasiri idan an jirkinta suna shi in an jirkinta labarin in an jirkinta labarin an fara faɗa suna shi ne an jirkinta mai suna amma idan aka gabatar da shi to ba ba za ta aiki yi da aikin nasa ba sai ka ce ma ƙa'imin zaidu ba ƙa'imin zaidu amma yanzu idan da zai ce duk wuri biyun nan sai ta aiki ya ka ce nesa zaidu laisa ka'iman zaidu laisa ka'iman zaidu to haka nan kuma a jinkirta ma'amuli da yake ya bijira idan labarin yana da ma'amuli to sharaɗin mata ya yi bayan da aka faɗi suna amma aka gabatar da shi to ma ba za ta iya aiki ba sai ka ce ma da'a mata zaidun a kilo da maka din ma'amulin akilin ne to tunda aka gabatar da shi ya hana yin mata aiki ya hana mata aiki ma da'a mata zaidun a kilo amma mun ka jinkirta shi to sannan ne ka iya ba ta aiki ka iya cewa ma zaidun akilan da'a maka ko kuma ma zaidun da'a maka akilan in ka fara faɗa sunan to shi kenan ma ɗin ta iya yin aiki la zarfuhu amma fa banda in zarafi ne ko jari da majruri idan ma'amulin na labarin ya zama zarafi ne ko jari da majruri to wannan ko an gabatar da shi ta iya aiki shi ne jar alfiya ta ta ake faɗa wannan ya dan malik ya faɗi wannan cewa in zarafi ne to ya bai hana ma ta aiki ba ko an gabatar da shi idan ma'amulin labarin nan zarafi ne to ko an gabatar da shi wannan ya halatta ta aiki ya dan malik yake faɗa na zarfin kama bi anta ma'aniyar a jazal ulama ko wa sarta har ki jarri na zarfin kama bi anta ma'aniyar a jazal ulama malamai sun halatta cewa zarafi ko jari da majaluri ya fara zuwa irin da yake ma'amuni na labari ka iya cewa ma fi jari zaidin jalisa ko ma indaka amurun muqima don ka gabatar da fiddari ko indaka a kan da sunan bai hana mata aiki ba sharaɗi na hudu shi ne zama ba ƙara in ba in ɗinnan kuwa ko an kawo ta ne don korewa ko an kawo ta ne za'ida to inda ta zo bayan ma ta hana mata aiki sai ka ce na in zaido ƙa'im ba da ka ce na in zaido ƙa'ima kamar faɗin mawaƙi da ya ce bani gudanata ma in an tumu zahabu wala sarifin walakin an tumu hazabu bani gudanata ma in an tumu da ya ƙara in sai ya ce an tumu zahabun da ce zahaban ba to ma ma to haka nan ya zama ba a ƙara ma ba in ka mai tamatin to ba za ta aiki sai ka ce ma ma zaidun ka'im ma ma zaidun ka'im sawa ita wannan maɗin da ta maimaita ta takidi ce ko ta nafayi ce ko a kowane hali in dai nan ta karu to ba za ta hana ita maɗin aiki sai ka ce ma ma zaidun ka'imun ba da ma ka ce ma ma zaidun ka'imun wa ma yudaf idan aka kawo ma da sunanta da labarinta to sai zama za a adafi a kan labarin na ita ma bilakin da lakin farafin hukima to dole ne a yi masa rafa sai a ce ma zaidun ka'ima lakin ka'ido ba da ma ce lakin ka'ida tun da wannan wato kamar labarin mutum ne shafaffe lakin huwa ka'ido bal ko abin da aka haɗarta da bal tarafin hukuma dole a yi masa rafa ta ce ma zaido ka'ima bal ka'ido bal ka'idun ba da a ce bal ka'ida saboda ka'idun ɗin kamar labari ne na mace da shafaffe bal huwa ka'ido bal huwa ka'ido والحزم حزم تبقى عشان حسنا ne ko wanne ne kari akan na alfiyar dan malik abin nawa matsala ne ya kara ta alfiyar dan malik ko shi ne kari matin shi ne kawai kari amma duk sauran abin da aka faɗa nan ai dan malik ya kawo shi alfiya matin kawai da yace ba kara ma ba ya zama kuma ba kara ma ba magana karin in dan malik ya kawo amma bai kawo magana karin ma ba ko a ita nake kana kokarin rubuta dan malik sai a rubuta da jattar wada abin da yake kuma daidai da na dan malik sai a rubuta da bakattar wada ya zara min alibi ma da ya daga ya gani ya ga ja ya san wannan babu shi a can a alfiyar dan malik ko a wannan a wannan suna ba wa nafi kana la yakil wa fi qiyasihi hilafun kan nukil to hilafin kan nukil to shafe daya daga cikin juz'an ma abu ne wanda yake an hana ba za ka ce ma ka'iman ba kana nufin ma zaidun ka'iman bai halatta ka ce ma ka'iman alhali kai abin da kake nufi ka ce shine ma zaidun ka'iman ba la gaban amir tana yin aiki fin nakirati a cikin nikira a kalaisa kamar irin aikin laisa wato la tana yin aiki kamar aikin laisa amma fa ita sharaɗi shine ya zama ma'amulan nata din nikira ne kamar faɗin mawaƙi da ya ce ta'azza fala shay'un alal arri baqiya wala wazaru mimma qara Allah waqiya ta'azza fala shay'un to shay'un shine sunan la gashi ta rafance shi baqiya shine labarin gashi ta nasarce shi ta'azza duk abin da zai same ka a rayuwar duniya ka nuna juriya ka nuna haƙuri fala shay'un alal arri baqiya dan duk abin da same ka ka gane ai da ba abin da zai wanzu a duniya ba wani abu wanda yake zai wanzu a duniya amma wani abu kake nema kaga ba kai ka samu ba wani ne ya samu to kakka damu dan shi ma da ya samu din da shi da abin da ya samu na duniya ba wanzuwa za su yi a duniyar ba eh yanda kai da ka rasa din ba za ka wanzu ba to shi din ma da ya samu ba wanzuwa zai ba wala wazaru ba wani iko ko karfi waƙiyan da ya sai kare bawa min ma lahu daga abin da Allah ya kaddara sai ya same shi ba wani iko ko karfi da ya isa ya kare bawa daga abin da Allah ya kaddara sai ya same shi kamar yadda ba wani iko ba wani karfi da ya isa ya jawo wa bawa abin da Allah bai kaddara zai same shi ba to a duk juz'an da ya sun zo ni kira a wasu malaman suka ce ai ko ma'arfa ce ma ta iya yin aiki wato ita ladin ta yi aiki ko da wani a cikin ma'amulan nata ma'arifa ne kamar faɗin mawaƙi da ya ce wahallat sawadal kalbi la ana bagiyan siwaha wala an hubbiha mutajafiya wahallat sawadal kalbi la ana bagiyan ya ce la ana ana ma'arifa ne lamiri ne amma gashi ya zo a matsayin sunan la gashi kuma ta yi aiki don gashi ta nasarci labarin shine bagiya matan nan ta sauka tsakiyar zuciyata ya zama ba na neman watanta ba na jinkiri ko ba na nesa daga santa kullum santa ƙara shiga zuciyata yake ko kamar faɗin mutanaddi ko da yake shi ba shahidi ba ne sai dai misali da yake cewa izil majadu ko izil judu izil judu لم يرزق حلاتا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المجد باقيا yace falal hamdu makasuba izil judu lam yurzaka halasan min al'aza idan mutum ya zamo zai alheri amma ya dawo yana gori ko yana wani abu can daban wanda bai dace ba falal hamdu makasuba to a sannan ai shi bai yi abin da za a yabe shi ba ko an yabe shi bai cancanci a yabe shi ba walal malu baki akwai abin da ya bayar din bai saura gare shi ba sai yasa in zaka bayar ka bayar da zuciya daya ba ka bayar da wata zuciyar ba inda zai zamo ko da abin da ya baya hannunka amma ka samu abin da ya fi shi to ya ce falal hamdu maksuban walal malu baki ya yi aiki a cikin abin da yake ma'arfa to a aikin ga in in a ce ta yi aiki irin aikin laisa yakil kaɗan ne kaɗan ne kamar faɗin mawaƙi da ya ce inil mar'u maitan bin kira'i hayatihi walakin bi an yubga alaihi fa yuhzala inil mar'u maitan bin kira'i hayatihi walakin bi an yubga alaihi fa yuhzala to yace inil mar'u in ta rafa an ci mar'u shine sunan ta nasarci maitan shine labarin mutum ba a cewa ya mutu don rayuwarsa ta kare don rayuwar mutum ta kare ya mutu ai wannan ba mutuwa ba ce ai mutuwa ta hakika shine mutum yana nan a raye amma a ci mutuncinsa ko a zalunce shi ya rasa yadda zai ba zai iya komai ba ba shi da wani wanda zai kare shi to wannan ita ce mutuwa ta hakika ita ce mutuwa ta hakika in ji shi wannan mawakin ko wani da yake cewa in huwa mustauliyan ala ahadin illa ala ar'afil majanini in huwa mustauliyan to in ta rafa anci huwa huwa a mahallin rafa yake mustauliyan shine labarin gashi ta na sauce shi lata haka nan lata ta aiki irin aikin laisa ya kil shi ma kaɗan ne to ita lata ta aiki aikin in kaɗan ne amma ta kan yi haka da to wahasu menene gaban sharaɗin ma shi ne yake cikin la duk abin da aka faɗa sharaɗi na ma waccan guda hudun da aka faɗa na cewa kada ya zamo an tashi na fayin lalle kuma a fara faɗa sunan kan a faɗi labari kada a ce za a gabatar da ma'amulin labari to shi ma duk wannan sharuɗan duk wa'annan sharuɗan suna cikin ita la ita ma la sai ta cika wannan sharuɗan sannan za ta yi aiki haka nan sharuɗan nan na ma suna cikin in has lata ita lata ita lata ba ta yin aiki sai a hinu sai a hinu kamar na ƙur'ani wala ta hina manas ana nufin wala ta hinu hina manasir wakacin ko ba wakacin guduwa ba ne wakacin ba ba wakacin guduwa ba ne wakacin da Allah zai saukar da azaba kuma wakacin guduwa ya kare wakacin guduwa ya kare to zikiru juz'aiha shine can ya mai alfiyar ku yake faɗa ya dan malik ya faɗi nan wato ya yace wa malilata ko wa malilata fi siwa hinin amal ko wa hasfu zirrafi fasha wal akasu kal haka dan malik ya faɗa ko wa shi ko dai ce wa malilata bai daidai ya ce ya ce shi nan lata walhinu haslata wa hazurun zikiru juz'aiha abaci a ambace dukkan juz'anta ita lata abu ne wanda ba zai yiwu ba dole a shafe ɗaya daga ciki ko a shafe sunan ko a shafe labari ko dai a shafe suna ko kuma a shafe labari amma abin da ya fi shine a shafe sunan abin labari kamar yadda yake na ƙur'ani walata hina ana nufin walata alhinu hina manasir an shafe alhinu din wanda shine suna aka ce takan yi aiki ita lata din kaɗan a cikin abin da ya kama da hinu kamar sa'adu kamar faɗin mawaƙi da yake cewa nadimal bugatu walata sa'ata mandami wal bagayu marta'u mubtagihi wahimu nadimal bukatu ندم البغات ولا تساءة من دم الظالمai sun zo daga baya suna da dama akan zaluncin da suka yi amma wannan wakaci ai ba wakacin nadama ba ne wakacin nadama ya huce musu walbagayu daman shi zalunci marta umukta gihi wajen kiwon masu neman sa wahimu mai annoba ce wanda kudi ya je wajen mai annoba ya kiwo ai ba makawa zai dau annoban nan in ba ta bayyana ba yanzu za ta bayyana a gaba to da bayani abinda sai bawaihi ya bayyana a shafe sunan shi ya fi yawan zuwa kamar wannan na ƙur'ana ko wannan baitin na mawaƙi amma kaɗan akan shafe labarin abin suna kamar wannan baitin na mawaƙin akwai wanda suka ruwaito na dimal bugatu wala ta sa'atu mandame wala ta sa'atu mandame ya shafe a sa'ata kenan to wa fiha bar laisa tuzadu ba tuzadu ba ana ƙara ba fi habari laisa a cikin labarin laisa akan ƙara ba a labarin laisa gashi a qur'ani ya zo umar to alaysa allahu bi ahkamil hakimin alaysa allahu bi kafin abdahu an ƙara ba inda za a ce alaysa allahu ahkamal hakimin aka sa ba wato an ƙara kore abin kenan an ƙara kore abin a ce za a yi da'awar wai Allah bai fi kowa hukunci ba ina ai Allah ya fi kowa iya hukunci alaisallahu bi kafin abdahu wa ma haka nan tuzadu ba ana ƙara ba fi habari ma a labarin ma walau bi raf'in ko da ko inda yake ta yi rafa'a kamar amaka zaidun bi akilin a iya faɗar haka ba da amaka zaidun bi akilin a kaga nan wadda ba za ta yi nasaba ba ce wadda ba za ta yi aiki ba ko to duk da haka dai a iya saba la aha la yake a ƙara ba a labarin kana wadda take korarriya shi ma haka din ba kaɗan ba ne yana da yawa haka din yana yawan zuwa a zancen larabawa kamar yadda shamfara yake faɗa a kasidar salami ya arabi ko da yake wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi a ajalihim iz ajsha'ul qawmi a ajalu wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi a ajalihim ni da ni za a nemo amma lokacin da aka zo rabo aka ce ga abinci a zo a ci to ba ni ne na fi kowa gaggawar miƙa hannuna ba tsayawa ma nake ko akwai wanda ya fi ni bukata ya miƙa hannu ya fara miƙa hannun nasa domin kuwa a shaul kawai mafi kwaɗayi mafi kwaɗayi a cikin mutane ajalu a shi ne mafi gaggawar sa hannu a kwanan abinci in ba kwaɗayi ba me zai sa ya zama kai ne farkon sa hannu a kwanan abinci to yace lam akun bi a ajalihim inda zai ce lam akun a ajalahum ya ƙara ba to badunukil akwai sabani da aka ciro a cikin haka din kiyasi ne ko ko sama'i wasu ka ce kiyasi ne ko da inda ba a ji larabawa sun sa ba ka iya sawa ka iya cewa lam akun bi zahibin amma suka ce a kai in kai ne zaka faɗa dole ba za ka sa ba ba sai dai ka ce lam akun zahiba ba ka ce lam akun bi zahibin ba amma suka ce a ka iya sawa to to zadu in ana ƙara in ba da mal masdari bayan ma wadda take masdariya kamar faɗin mawaƙi ana ƙara in bayan ma masariya kamar faɗin mawaƙi da ya ce wa rajil fatali la khairi ma in ra'aitahu ala sinni khairan la yazalu yazidu wa rajil fatali la khairi ma in ra'aitahu ala sinni khairan la yazalu yazidu a to yace ma in ra'aitahu wannan ma din masdariya ce kamar an ce muddata ru'yatika lahu muddata ru'yatika lahu idan ka ga mutum matashi yana ƙara shekaru amma kuma kullum inda yake ƙara shekarun nan ƙara tsayawa yake ga ayyukan alheri to ka ran cewa wani babban mutum ne eh shi ne wa rajul fatalil hairi na in ra'aitahu ala sinni hairan la yazalu yazidu to haka nan bayan ma wadda take mausuliya kamar faɗin mawaƙi da ya ce yurajjil mar'u ma illa yarahu wata ariruduna adnahul hudubu yurajjil mar'u ma illa yarahu to wannan madin masuliya ce ka ba ce yurajjil mar'u allazi la yarahu allazi la yarahu ya kara in bayan madin nan to haka nan ala kama faɗi ma ke ala in sara laila fa bittu ka'iba ala in sara laila fa bittu ka'iba ala ya kara in bayan ta yana nufin ce sara laila fa bittu ka'iba haka ɗin ma ya bayyana a ƙara in ɗin bayan inkari kamar a sibawahi ya ji an ce da wani cikin larabawa na ƙauye ata haruju wato ya zo binni ya zo cirani binni sai aka ce da shi ata haruju in hasa batil badiya yanzu kai zaka fita daga binni ka koma ƙauyen ku in Allah ya sa aka samu kaka a ƙauyen ni'ima ta sauka a ƙauyen yace a ana ini yanzu ma ni ne har sai an tambaya yanzu ni ne ma wai sai an tambaya zan fita me zai hana mu me zai hana mu in fita rashin ne yasa har na shigo binni to a ana ini wato kaga ya kara bayan inkari a ana yanzu ni ne ma wai sai an tambaya to ita ce da ka kara ba to alhamdulillah ma in ra'aitahu على السن خيرا لا يزال يزيد ورجل fata kasaran cewa wannan yaro na kirki ne ma lalle lamarinsa zai zai zai zai yi gaba ma in ra'aito matukar kana ganin sa
la zalu yazidu hayra baya gushewa yana ƙara alheri ala sinni tare da tafiyar shekarunsa ga shekarunsa na ƙaruwa amma kuma kullum ƙara alherin yake har wasu sai akan tashi akan samu masu tashi da alherin amma kuma girman in ya zo sai a ringa rage alherin ko wani wani sai zamo da ko yana baiwa ko yana abu amma kuma yana girma a yanzu iyali sun yawa ko abin nan bara a rage haka kenan ba ba wanda bai damu da haka ba ko to sun to bismillahir rahmanir rahim to wannan babin kana kenan da ita da yan uwanta to kada kada wa wato ha kada kenan da ita da yan uwanta kada tana aiki kamar aikin kana ta rafa'anci suna ta nasabci labari yadda kana ke rafa'antar suna ta nasabci labari to ita ma kada haka take sai ta rafa'anci suna ta nasabci labari hakanan asa ita ma tana yin aiki kamar aikin kana ta rafanci suna ta nasarci labari sai dai labarin wa'annan da kada da asa yana zuwa ne fi'ili murari ya zo ba fi'ili murari ba to wannan nadiri ne kwarai labarin asa ya zo ba fi'ili murari ba ya zo suna to nadiri ne kamar faɗin mawaƙi da yake cewa a kasar tafil azali mulifan da'ima la tuksiran inni a saitu sa'ima to sa'iman anan suna ne ya zo shine labarin asa to haka nadire ne ko faɗin ta'abbada sharra da yake cewa fa'urtu ila famin wa ma kittu a'iba wa kan misliha faraqatuha wa haya tasfiru yace wa ma kittu a'iba a'iban suna ya zo labarin kada to shi ma nadiri ne asa da an nadar kaɗan ne kwarai fi kada a cikin kada shi labarin kada ya fi zuwa fi'ili murari'i amma ba tare da an ba shi yasa duk inda ta zo a ƙur'ani haka labarin nata yake ya kadu zai tuha yuri'u wa in ya kadu lazi na kafaru la yazliqunaka ya kadu ne yasduna ya kadu ne yasduna ba a ce an yasdu ba to ba ce an yore a ba yore amma ya zo da an to kaɗan ne kamar yadda ya zo a sashen ruwayoyin hadisi ma kittu an kusalliyal asara hatta kada ta shamsu an tagaru ba to aka sa an a burari inda yake ya zo labarin kada to haka kaɗan ne to a ita ko asa abin da ya fi shine ya zo da an duk a qur'ani inda asa ta zo to labarin ya zo fi ilimu rari'i ne da an kama asallahu an ya ta bil fati asa rabbukumu an yarhamakum an asallahu an ya ta bil fati fa hal asitumu in tawallaytumu an tufsidu an tufsidu ba ce tufsidu na ba an tufsidu ya zo ba an kaɗan ne kamar fadin mawaki da yake cewa asal asal karbul ladzi amsaytu fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu yace yakunu bai ce an yakuna ba ko fadin wani mawakin أصاف رجل ياتي به الله إنه له كل يوم في حليقته أمر ce asafa rajun ya ti bihi bai ce an ya ti ba to haka kaɗan ne wal asahu zancen da ya fi inganci ka raba ita ma kamar an take ana cewa ka raba ana cewa ka ruba wato ita ma ka raba wato kamar kada ne wato a ce labarinta ya zo da an haka ɗin kaɗan ne ya zo ba an shi ya fi yawa to wannan zancen shi ya fi inganci ina misalin inda labarin karaba ya zo ba an kamar faɗi mawaƙi da yake cewa karaba alƙalbu min jawahu ya zubu hina ƙana lushatu hindun garubu ya ce ya zubu bai ce an ya zuba ba karaba alƙalbu min jawahu ya zubu hina ƙana lushatu hindun garubu inda ya zo da an ɗin kuwa kamar faɗin wani mawaƙin da yake cewa saƙaha zawul ahalani sajalan alazzama wa kad karabat a'naquha an taqadda an taqadda aysa an to wannan kadan ne shi wancan yana cewa karbal kalbi min jawahu yazu zuciyarsa ta kusa a ce ta narke saboda bakin ciki hina qala lushatu hindun garubu lokacin da annami mai suka ce hindu wai tana fushi da shi da aka ce hindu tana fushi da shi sai ji kamar ya narke wanda yana cewa saka hazaul alani ya ya yabo wasu mutane ne masu dukiya sai ba su bashi komai ba sai ce daman ai dukiyar ba gadatta suka yi ba ba su gadi mutunci ba ba su gadi girma ba daga baya ne abin ya same su shi yasa ba su san su taimaka ba wanda yake ya gada ai zai taimaka eh yake cewa saka hazaul ahlani sajlan alal zama da wasu ne masu hankali suka ga masu wayannan mutane wuyar da suke ciki ta kai inda ta kai suka taimaka musu har suka farfado wa karkara bada anaquha an takadda da dan wuya wuyayen su ya kusa yanyanke yasa ba su bashi komai ba shi yasa suka hana shi komai samun abin suka yi daga baya to a cikin asa a alwasulu asa an shi ya fi rinjaye kamar wannan na ƙur'ani a ya zo ba an shi ne kaɗan haka nan aushaka ita ma aushaka asa an ya fi yawa kamar wato walau su ilan nasu ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا yace an yi mallo wato baitin farkonsa a ba malikin la tas'alin nasa waltamis bika faika faralallahi fallahu ausa'u walau su'ila nasu turaba la aushaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u yake cewa a ba malik ba kai ba cewa zaka roki mutane koyaushe ka sa tafinka ka sa hannunka ka nemi baiwar Allah dan baiwar Allah ta fi yalwata gare ka mutane yau ko ƙasa za ka za ka roƙe su su ɗebo su baka wata ran sai sun ƙosa da kai eh shine walau su ilan nasu turaba la ausa la aushaku idza qila hatu an yamallu to yasa an to haka shi yafi yawa ya zama ba sa an ba a labarin aushaka to wannan kaɗan ne kamar faɗin wani mawakin da yake cewa yushi kuma fara min maniyatihi fi ba'di jarratihi yuwafiquha yushku man fara min maniyatihi fi ba'di jarratihi yuwafiquha bi ta ayyu